بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أيوة يوم يجيني نلحدي kuɗi kenan ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna ɗaya kenan ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara muna haɗuwa a cikin wannan masallaci na Muhammad Tafsir Fawamishi wanda yake bani GRA a garin Umar don ci gaba da karatu a cikin littafin sulat a kifafin salat a kifafin salat na biyu sallallahu alaihi wa sallam bilan tasbiri ila tasbiri ka annaka taraha rubutun malam a shek muhammad nasiruddin al-albani yau ina da zamu tashi ne akan darasi na bakwai ma yabqa salata abin da ke iya bata sallar mutum wancan sace kun abin da muka karkare magana mun karkare magana ne akan tsara wajen cin mutum in yana sallah lalle ya sa wani abu da zai hana sallar shi ta lalace ko lalace wani shamaki kan da bai tsakanin da bai wucewa mun kuma samu abubuwa kusan guda bakwai wanda ake iya yin da su ko da ya zama to gwangwan ɗaki ne ko ya zama to musuliya cikin musulmi masallaci ko ya zama to gado karfan gadon kenan ko ka safa gadon ya zama abin da za a yi duniya da shi ko bishiya idan abokan daji ne ko mutum ya kafa sanda ko wani mashi ya zama to abin da za a iya sutura da shi ko hatta sirrin rakumi ana iya yin sutura da shi wani lokacin kuma mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam kai inda ya dabba ya giftiya ta sai ya sutura da shi to yau idan ba a samu suturar ba mutum kawai ya tabbarta sallah duka bai ji waɗancan abubuwan da suka faru a baya ba to menene in ya wuce ta gaban shi yana sallah sallar ta baci shi ne malam yake ma ya faɗa usalata menene yake yi da sallah malam sai buɗe da hadisin da imam muslim ya rawaito shi da abu dawud a cikin sunan wa ibn qudayma fi sahihi yace wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa yaqta'u salata rajuli yana kasa sallar mutum idan lam yakun baina yadayhi in bai kasance a gaban shi ba ka akhiratul rahli kamar abin da ke karshen kurfi yana kasa sallar mutum in a gabansa babu abin da ya kai karshen kurfi ne madogaran da yake kara bayan mutum idan mutum na kan rabu dan wannan tafi naka tsarki ne bayan da ake jirginuwa dan wannan gurin jirgina baya kamar kujera ke da mutum zai jirgina to shi ma tafi na da nan aka maka kare abin da yake so kare ta in abin bai fito da shi haka ba to wannan abin da ya yi ta ta gaban kai na iya yi fata maka sallah abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi sa sai ta almar'a yace na farkon su akwai mace a cikin bakar halin sai ce alha'i matar da ta kai matsayin ta yi haila ma'ana idan macen da ta kai matsayin balaga wannan a lokacin tana haila ko ba ta haila in ta gita ta gabanka to sallah ta bace da haka kenan idan mutum bai yi umarnin dole sai an sa sutura ba sai ba masallaci ya kabbar da sallah ko ya zo cikin gidan da ya kabbar da sallah ko titi ungo da ya kabbar da sallah da ƴan mata sun fito ba su wuce in dai sun kai ne kara goma sha biyu abin da ya sama wani lokacin tun da dare suke fara haila to sallah sai dai ya sake sabuwa wannan sai ta lalace wal himar haka nan idan jaki ya wuce ta gabanka ƴan ɗaukar ƙasa ne ko ƴan ɗaukar jigili ne suna gintawa ta gabanka to sallah ta bace walkalbul aswad da kuma bakin kai waɗannan abubuwan guda uku in sun yi ta ta gaban mai sana suna bata mashi sana macen da ta kai matsayin balaga yake mai haila jaki idan ya gita ta gaban mutum yana bata mashi sallah haka nan bakin kare idan ya wuce ta gaban mutum yana bata mashi sallah قال أبو ذر أبو ذر سيدي قلت يا رسول الله نيكو سيدي يا من الله ما بال الأسود من الأحمر تميل مبين كري أكن تنكري ومي مبين مبين كري تنكري tunda manzo Allah ya ce wal kalbul aswad da bakin kare ai kuma ta ce kawai da kare sai ce to me amfanin kalar me bambancin baki da ja فقال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم ليس الكلب الاسود بكين كريم شيطان شيطان galibi ko dukkan inda ka ga kare baki irin to shaitanu ne aka tare da shi akwai fitina a tare da wannan kara da aka shi yasa aka ce to kai ne kawai yana dukkawa ta gaban ka sallah ta riga ta lalace sauran karnuka shaitanu suna iya shigar su amma wanda ake da tabbacin zai wahala a samu kwaya ɗaya da shekari da shi gaba to shi ne bakin kare duk inda ka samu bakin kare to akwai shi ɗan tare da shi Allah madaukakin sarki ya kare kaga kenan ita shari'a wani lokacin ba ka iya auna ta da hankali tun shi ma abu zarri da tambaya sai ta awon hankali da jan kare da bakin kare da fari da koma wata kala ne duk ɗaya ne amma me yasa shari'a ta bambanta akwai ilimin da kwakwalwar da ta ɗan adam ba za ta kama ba dole sai akwai sako daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ban da kuma ba za ta kama ba shi ne bakin kare ce baki to wannan hadisin kuma da muke magana akan shi kaga shi Abu Dhar an tambaya ne kai tsaye manzon Allah na tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba shi an an wuce wannan dara nan Aisha ma rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ita ma ana zaune sai ta ana bada labari ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da zaki da bakin kare in suka gifta ta gaban mutum suna rara ta sallar sai su haɗa su haɗa bayan Allah ya ba ku daidaita mu da mu da karnuka da da jakuna ta ce ni ba ina kwance a kan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kabbar da sallah yayi sallah ina kan gadon in wata bukata ta ta taso sai in zula ne daga kan gadon in je in biya bukata in dawo in kwanta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sake samun shi za ka aka su take kallon wanda ya kawo hadisin nan nan ne ya yi kusure mata bai kamata su fara cikin wannan hadisin ba kuma in ba haka ba dan me za a ce da mace da jaki da hukuncin su daya da mace da kare da hukuncin su daya kana da tunani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan baranta ma ya bata an tsaya rasu ko to wata an za mu ba mu na Aisha ko wata an aka ba mu na Aisha kuma tabbas mu wuce a wancan satin tana kwanci akan gadon manzon Allah na sallar da rako wani lokacin kuma in tana sallah aka ce kace tana gifta ya kafa shida a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsuncin dake ido ko shi gada ba ko da zai shi gada ya kankari kafarta sannan ta dade kafar manzon Allah ya shi gada da ya shi gada ta farko ya shi gada ta biyu in ta jiya ne ne ka koma ne ka kafa ta ci gaba da bacci barci ya kwaye ta ya kare raka a zai ruku in zai sake bai kana kafa sai ka nade zai ruku da saboda tsabar kuncin da ake yi ke da eh in mun bar kan karatun wani malami ke cewa na so a bar ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen zamani sun zo ga inda manzon Allah ya rayu ɗakin da in ka leke a tsekai ɗan da ka ta wurin shi in ka leke ƙafafun ka kusa ne ka kure ɗaki in wani ya kwanta ga masu ɗaya mace bai mishi ya kuma da arewa da ta wurin da zai mishi haka ake manzan Allah yake da fatan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wannan first lady sun da aka yi a cikin irin wannan ɗakuna suka zama Allah ya samu dace to mu koma da kan karatu wata an za mu ba mu da na Aisha na'am ga wancan na dago hannu a baya ba ita bace Isra na'am haka ne malamai suka ce ita ita na Aisha take ba ita ce ba ita tana saman suturar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma da dai bukatar su sa ke tana da yawa take da fakowa take haka gaban gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya a gaban shi take to da an samu mushila amma ta ce tana da yawa take ta jaji kinta akan gadan da sauka da je ta biya bukatar ta dawo ta kada kaga kenan yanzu duk ya zama to ya samu wani abu a saman sutar ka baka da matsala da shi matsalar ta tsakanin suturar ka da inda alƙiblar ka take ko da inda za ku ke tsaye nan ne matsala amma amma bayan sutura da saman sutura wannan ba ka da matsala da abin da zai yi ta gaban ka wallahu ta'ala sai ta afalatu idza al-qabr mutum yayi sallah yana fuskantar kabari sallar ta yi ko wace wa kana yanha an salatu tijaha al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hani mutum yayi sallah yana fuskantar kabari mana Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan kana yanha an salatu tijaha al-qabr fa yaqul shi manzon Allah na faɗi cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Qudayma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura wala tajlisu alaiha kuma kada ku zauna a kan duk hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah kuma sai ma ya rabu ko kace annahu yaqtabi at-tahrim والتحريم يقتضي الفقدان duk inda manzon Allah ya yi hani to wannan hanin yana bayuwa zuwa ga haramci shi kuma haramci in an je mashi yana bayuwa zuwa ga lalacewar aiki tun da manzon Allah ya ce la tusallu ila al-qubur da duk wanda ya zo fuskanci kabari yayi sallah ta farilla ce ko ta nafila ce wannan sallar ta lalace babu wala tujlisu alaiha kuma kada ku zauna a kan kaburbura da haka kenan wannan malamai suka ce haramun ne a yi sallah a makabarta ina ce ma da ta ma hadisi musan sarki ko wurare bakwai da musan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a da makabarta inda ake kunne mutane wannan haramun ne a yi sallah a cikin kuma sannan haramun ne malamai suka ce a gina masallaci ko a yi kabari kuma abu a yi masallaci a gudu saboda alfarmar wannan mai saboda wani masallacin da ya dace a yi sallah a cikin shi in an yi akwai haɗarin rashin karɓuwar wannan sallah Allah ma da wasu sarki ya samu dace daga kuma cikin hikimar shari'a ne ne tana so ta yi hani ga daukar mafarki inda shari'a za ta ba da dama idan mutum ya mutu a gina kabari a yi masallaci a guri shi da yawa za su dawo suna daukar mutane da tare da su an ba shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ko sallama ta ce ziyarar Habasha da aka yi jira Habasha wani lokaci da dawo sai take ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hira iri ta miji da mata take ta an sha zuwa cocina da yawa sai maga hotanni da zane-zane tsewa nan ga mutum da fifike ga kaza sai take ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a baya sai ya wace waɗannan su ne mafiya sharrin halitta a wajen Allah madaukakin sarki إذا مات فيه رجل صالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا تلك الصور أو صوروا تلك الصور sun idan mutumin kwarai ya mutu a cikin shi sai su binne shi kuma sai su zo gurin su yi masallaci in sun yi masallaci ko to su yi wannan tsana ya ce waɗannan su ne suka fi kowa sharri a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka abin da wasu ce wannan dariƙa ake musu ko abin da wasu yan dariƙa ko sufaye suke yi akwai matuƙar haɗari a ciki za ga in an mutu za a ga an yi ƙasar da ƙarshe a mai da gurin gurin ziyara a mai da gurin gurin sallah wannan bai dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ko shehu wane ne kowane wani ne wannan ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi kuma sannu a hankali kan a ankara wallahi wani lokacin bautar matattu da bauta da gama Allah madaukaki sarki za ta shigo cikin al'umma dole mutane sai sun yaki shi kuma da yawa ga waɗansu ƙabilu yanzu da ka ba su kuɗin zuwa maka gara ka ba su kuɗi su ne su wani kabari suna ji a ransu sun sun je wani kabari sun yi addu'a ta fi karɓuwa kansu sai ka'aba to hadarin kenan a gina masallaci ko a ba da dama a ke yawan ziyartar na burbuwa saboda mata suna da wannan rauni shi ta manzon Allah ya ce Allah ma ya tsine wa matan da suke yawan ziyartar makabarta saboda in dai mace za ta ziyarci makabarta yau ta ziyarci makabarta gobe ta koma jibi to in Allah ya zara ga wasu tsafi da wasu dabaru da wasu shirye-shirye nan da ba za su karɓa su karɓa cikin al'umma da yadda maza suke zuwa makabarta haka mata suke zuwa wallahi da tsafin da muke fama da shi da dabo da sun yi da ake ya wuce haka a basa zuwa ma yanzu a tsare da wasu aka ce an ba su dama sannan kuma da za a zo da bid'a da barna da mutane har sai sun daina mai sun daina mai da muka saba na ko musu wa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya hana a yi sallah mutum na fuskantar kabari wala kun ji su ala aika kuma farko zauna a kai wannan kuma nasiha ce da yawa za a ga in an kai mutane cikin kuma kabarta za a ga kowanne alama da ake sawa dukkan da ake sawa a cikin kabarin mutum ko kuma dan cikin ne saboda nan akwai shara da rahin ciyawa za a ga mutane da yawa wannan gurin nan suke zuwa su zauna ko su tsuguna wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana kamar da muke karanta a cikin wannan hadisin wala tujri su alaiha ladabi in an je makabarta kamar da muke faɗa in ana gume mutum wanda ba aikin kabari suke ba ana so kowa ya koma gefe ya tsuguna ko gurin ya zauna matsawar babu kabari a gurin to ya zauna a wannan gurin ko tsuguna wani ya da alkhairi inda wanda zai ja hankalin mutane lokacin da masu haɗan kabari suke haɗawa a lokacin ake so a yi don haka masu aiki suna nan daban waɗanda ake manazina ake jan hankalin su daban wanda shi ne abin da ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna gamawa ana sa mutum ana rigewa kuma kowa sai ya yi sai ya tsaya a kan kabari baya bukatar wani sai ya sake jawabi ya ce ku gaya maka da abin da manzon Allah ya faɗa ana fama da abin da muka baro ne a baya har yanzu ba a warware ba yasa ake sa malam wani shi jawabi ba a bukatar a ce malam wani shi jawabi ana gama kunnewa ana rijiya kawai kowa zai yi ya tsaya Allahumma rasulhu wa rahamhu wa tabbitu kowa ya faɗi ya abin da zai fara kana faɗa ɗaya kan ka mai addu'a kuma ba wanda yake ce ba addu'a ba ce ba kuma babu addu'ar da za ka yi a duniya ta wannan daraja babu ita wallahi Allahumma rasulhu wa rahamhu wa tabbitu babu addu'ar da za a yi tafi wannan Allah ka mai gafara Allah ka mai rahama Allah ka tabbatar da shi idan an tambaye shi babu addu'a da za ka wa mutum a duniya da Allah wannan abubuwan guda biyu yasa shi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan kadan ne da hutarwa aikin da wani kawo da yawa ne marar amfani yasa suka ce daga cikin fitinar rayuwa da Allah yake mana Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahu inni a'udhu bika min fitnatil ma'aya fitinar rayuwa sai suka ce fitinar rayuwa shi ne mutum ya rayu a kan bidi'a duk wanda ya rayu a kan bidi'a za a gan shi akwai wahala akwai wahal da kai akwai asarar kuɗi akwai asarar dukiya akwai ci na Allah ne amma a banza yake a tunda manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala to duk abin da za ka yi wallahi wannan abin bata ne da kai asarar dukiya kai asarar lokaci kai asarar hankali yasa wallahi mutum idan yana bid'a in ka kalle shi kallo na ido wala za ka tafi shi bai gida ce galibi duk mai bid'a za ka tada shi cewa bai gida da ya fi kama da gida dawa Allah ma ko da sarki ya samu dace amma mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a addini za ka tada shi yana da wayewa kuma fi shan wahala dan komai sannu a hankali ne da haka ana kulle mutum ana tsarewa Allah wa tafihu Allah wa rahimu Allahumma karbi mai ɗaya yi mai biyu yi mai uku yi mai ɗari yi mai awa ɗaya yi mai awa biyu yi mai awa uku yi kowa iya lokacin da yake da akwai ya kan abin da zai yi kana gamawa ka kana ka kuɗin ruka Allah ya samu gaci anniya yanzu mun dawo kuma cikin ayyukan sallah yanzu duka wancan jawabin abubuwan da mutum ne zai yi kafin ya fara sallah an yi kaza an yi kaza a yi isra kar a yi isra da kaza kar a yi sallah a guri kaza in ana halin tafi a yi kaza yanzu duk waɗansu abubuwa sun faru ga israr da nan ga komai yanzu ka juya ka kalli alƙibla me farkon abin da zai zo maka shine ka tabbatar sallah za ka yi a zuciya ka zuciya ka ga ma sallah za ka to abin da manzo a wani barbani ya kawo ne ta hujja akan ne a hadisin da Bukhari ne ya rawaito da Muslim da wasu kuma hadisi ne ingantacce wanda malamai suke ganin cewa ya kai haddu tawatir na kawal lafazin hadisi ya zama dogo tawatir sai da ba wani ɗalibin hadisi a duniya da bai san ba inna ma amalu bin niyyat ba na ji akwai ɗalibin hadisin da bai san shi ba yace to wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kula manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa inna ma amalu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa kowa yana da abin da ya dauka na niyya da haka da ka tsaya a gaban Allah ta ji cewa a zahar za ka yi ita za a rubuta maka magariba za ka yi ita za a rubuta maka nafila za ka yi ita za a rubuta maka sallar dare ce ita ce abin da za a rubuta maka wajibi ne a samu niyya daga niyya ta zo zuciyarka me ya rage maka shine a tasbir kabbara kama hadisin da malamin hujja akan shi shine da Imam Muslim ya rawaito da Ibn Majah yace sun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya tabbitu salata bi qawli yana buɗe sallah da faɗi Allahu akbar shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke buɗe sallah waɗannan duk jawabai ne da abubuwan da ake da bukata kafin a fara sallah abin da ake fara buɗe sallah da shi shi ne faɗin Allahu akbar to manzon Allah yana faɗi وأمر بذلك المسيء صلاته kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutumin da ya fata sallar shi da faɗin Allahu akbar kama ta qaddam kamar yadda jawabi ya gabatu a baya wa qala lahu yace da shi yanzu ya faɗa mana umarni amma a baya ba mu labarin hadisi ko mun ba da labarin hadisi ko ko mun ce duk da muka ce al-musi a salatahu to muna nan kuma zuwa da wancan mutumin wanda ya zo nan Allah sallallahu alaihi wasallam na da cikin masallaci da sahabbai shi ya tabbata Allah yayi sallah da barka manzon Allah assalamu alaikum wa ala alaikum salam in fi salli fa inna kalam tusalli suka yi sau biyu aka yi na uku yace manzon Allah ba wani abu da na rike iya abin da na iya shi amma manzon Allah karantar da ni sallah to dai ta shi karantar da shi sallah sai ya gaya masa abubuwan da dole sai sun zo sallah za ta cika shi ne da sauran Allah ya gaya mashi da ce wa qala lahu manzon Allah yake da shi a cikin hadisin da Imam Al-Bukhari ya rawaito Imam Al-Albani yace da isnadi wanda yake ingantacce yace mashi innahu la tasihu salatu li ahadi yace tabbata sallah ba za ta shiga ba li ahadi ga kowane ne minan nasu cikin mutane hatta ya tawadda fa yada'u al-wudu'a mawadi'ahu ba sallar wanda za ta cika haske ya yi alwala fa ya zaɓul wuru'a ya sanya alwala mawabi a hu a gurbi shi ma'ana ya wanke dukkanin guraben da ake da bukata a wanke a cikin alwala a wannan riwayar fa ya zaɓul wuru'a mawabi a hu a wata riwayar hatta ya tawabba'a fa yufsilu wuru'a wata kuma fa yufsilu wuru'a haske ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ko ya yi alwalarsa mai kyau wata riwar kuma sai da manzon Allah ya gaya musu ga inda za ka wanke a gafafanka na alwala to ina san kai da san duwan da yake cikin masallacin ya san yadda ake alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman riwayar da Usman ibn Affan ya karantar da bawon shi ko ya karantar da maulan shi Affan din kenan ya karantar da shi yadda ake alwala yace hatta ya tawadda فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول كما يقول الله أكبر ذاك دول يزي صلى باب وانا الله أكبر إيش وانا تفرقم إيش أكبر الجميع نعم نعم كبر الحرام أبو ita wannan ta farkon idan da ake kira kabbarar harama duk wanda ya zo sallah babu kabbarar harama wannan sallar ba ta yi zai iya zuwa kawai in kalli alkebal a haka alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim me na kire su amma ana kada hannu na kaga daga hannu daban kafara harama daban wasan su suka dauka wannan daga hannu shi ne kafara harama kaga da suka zo suka tashi Allah kawai da su haka dole sai ka furta da bakinka Allahu Akbar ta fito fili sannan wannan ita ce kafarar harama duk wanda ya salla babu kafarar harama sallar shi babu inna man ala ta'ina la tasilu salatu li ahadin min an-nas hatta yatawadda fa yadhu al-wudu'a mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar sannan mutum ya ce Allahu Akbar hadisi daga wannan Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi duka cikin sunan nasu وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي امام الذهبي يتي حديث ان كنت كما da aka ya faɗa manzon Allah yana faɗi yana cewa mutaqu salah mabudin sallah al-qubur tsarki shine mabudin sallah wa tahrimuha alfarmarta ko abin da ke haramta ta ita ce kabbara wancan kabbara din Allahu akbar da wannan tahrimuha da at-takbir din da nan ne aka samu kabbara amma wa tahrimuha at-takbir abin da yake haramta ta me yake haramta ta abin da yake haramta ayyuka da ba na sallah a cikin da ba wannan kafarar yanzu kan yi shiga masallaci in fara sallah ya halatta in yi zanci ya halatta in sha abinci ya halatta in sha abin sha ya halatta in kira waya ya kama halatta in yi tafi ko amma da ka shigo masallaci ka ce Allahu akbar yanzu dariya haramun ce zance haramun ne cin abinci haramun ne shan abin sha haramun ne wasa da waya ko caci ko replying na message idan mutum na cikin waya dukkanin su haramun ne me ya haramta mishi wannan tabbara da ya yi Allahu akbar wa tahrimuha at-takbir abin da yake haramta ta ita ce wannan tabbara wasu suka ce a'a alfarmar sallah ita kalmar tahrimi tana iya ɗaukar abu mai alfarma al-ihram shiga cikin alfarmati me yake mai da sallah ta zama to abu mai alfarma ta ina alfarma take farawa da zarar ka ce Allahu akbar ko ka shigo cikin alfarma babu abin da za ka yi sai abin da aka ce ai a cikin sallah wa tahliluha abin da ke halarta ta ya zama to abu waɗannan da suka haramta a dalilin kabbara to me zai dawo su zama to sun halarta shine ka ce mata assalamu alaikum da zarar ka yi sallama ya halarta ka ci ya halarta ka sha ya halatta ka yi zance ya halatta ka duba wayarka ya karanta ka rubuta message ko kai reply na message da zarar ka ce assalamu alaikum duk abubuwan da suka haramta a sallah yanzu ya halatta a yi ko ka ji rediyo ko ka kalli tv ko ka yi karatu ko ka karanta alqur'ani ka bude daga wannan ido ka tsallaka wannan kana assalamu alaikum wannan ya halatta wallahu ta'ala a'lam da haka kenan sallah tana da mabuki sallah a rufa take babu yadda za a yi ka samu kofar shiga sallah har sai idan ka yi tsarki wannan ya hada da tsarkin hadasi da tsarkin sabati sannan kuma a samu cikakkiyar alwala alwala tana cikin abin da yake ɗauke maka hadasi to sai an samu tsarki na ruwa an samu cikakkiyar alwala sannan ka samu mabudin da zai fara kai ka zuwa ga sallah abin da zai buɗe maka ka fara ayyukan sallah shi ne sai Allahu akbar in ka kammala ayyuka abin da zai baka dama ka koma rayuwar yau da kullum shine ka ce assalamu alaikum wa kana yarfa'u sawtahu bi takbir kamar da muka yi jawabi a baya ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga muryar shi da wannan kabbara din baya yi a kar ka zo sallah kawai ko da ka faɗa kai kaɗai ka san ka faɗa wata ce ta buɗo kai maka ko baka ji ba wannan bai dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sunna ta manzon Allah shine a daga murya qararu ajita yarfa'u sawtahu bi takbir hatta yasma'a ko yusmi'a man khalfahu yana daga murya shi da kabbara har sai wanda yake bayan shi ya ji wannan kabbara wannan shine abin da ake da bukata a kabbara ta sallah kar ka zo sallah da manzo kamar gurmushi duk abin da kake a sallah wanda yake kusa da kai ya san abin da kake fara in jagorancin mutane kake farara mutane su san me kake faɗi Allahu akbar in dai dan takaitaccen masallaci ne da so ake kowa ya ji wannan kafara ta ta cikin masallaci ne yake hatta yusmi'a man khalfahu har sai ya jiyar da wanda yake bayan shi da ga kuma wannan masallaci idan mutum a gobe yake lafiya kalau هذه عند ولا تبتمي إلى الجبور إن شاء الله هو زي أبو العشيق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أتأجي سوء الله وررع أكيدي أبو العشيق يرفع صوته بالتكبير حتى يثني من خلفه شيون حديث النتاج المليا إمام أحمد يروي في المسند والحاكم في المستدرك kuma ya ce hadisi ne ingantacce wa wafaka zahabi ka'idar sallah shi ne liman ake so ya jiyar da kowa da kowa a cikin masallaci da haka idan liman ya jiyar da kowa da kowa a masallaci to kuma bai dace ba wani ya tashi daga murya shi kuma wani ya tashi daga murya to ya fita daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin za a iya samu muryar liman ba ta isa ta wadatar ba wataƙila idan masallacin nan ya tushe ya cika yadda ya kamata wani lokacin ko da liman ya rare ya kabbarta ya yi kabbarar da ƙarfi ba lallai bane ta je inda za ta ci da haka babu laifi a samu wani sai ya daga murya a bayan shi to inda muke kuskure kuma shine idan za a samu ya daga muryar kuma ya zama to yana tattar lima kaga kamar hikimar bata fita ba ya kamata a ce wanda zai daga murya yana nesa da lima wata kai mukaddara sallar juma'a nake to aka ce wanda zai daga murya yana nan dab da mu liman ya ce Allahu akbar ma ce Allahu akbar ai kamar kwallon ba ta biya ba ko amma a samu can wajen tsarkuna goma sha ɗaya ko goma sha biyu sai da abin da liman ya faɗa to yana faɗa ya tsalla ka ta je waje wani lokacin daga waje in babu wanda za su ci can mara wani ya sake tsalla ka shi ne abin da ake da bukata a sallah wani lokacin liman na iya wadatar da masallaci amma Allah zai jarrabe ni da ramin lafiya wani lokacin shi ma da kansa da kar yake buɗe baki ya yi magana ke zai kabbara ita da masallaci kuma shi ne limamin da wannan babu laifi kuma sai a samu wani gobe da bayan sa sai ya yi kabbara sai da ta kaga kabbara ne wanda ya saboda ta liman din ba za ta fito ba wata shi na ya saurara da kyau za ka to da ya ji ta liman sai ya daga sai an ji ta a bayan shi to shi ne mana ya kawo matsayi idan mutum liman bai da lafiya ya za a yi da ta kabbara shi sai ce wa kana ila mariwa manzo Allah ya kasance idan ya yi rabin lafiya rafa'a Abu Bakr sautahu ta abubakar sai ya rika ɗaga muryar shi yana ciyar da waɗanda suke cikin masallaci yuballighu nasa takbirahu yana isar wa mutane kabbarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan idan manzon Allah bai da lafiya wannan muka da kamar a rashin lafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma da wancan hadisin da na bara ana ji a karatun mu na biyu ne ko wanda manzon Allah ya faɗo daga san hawa mutane za su yi sallah a kan bayan shi a tsaye shi yana zaune ya hana su a karo na farko a karo na biyu da suka zo za a yi manzan Allah bai da lafiya sai abubakar ya ce dab da cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka dan manzan Allah ya ce Allahu akbar abubakar ne zai yi kabbarar manzan Allah kuma sai ya yi kabba sai kuma sauran masallaci ko sauran da suke ba manzan Allah sai su ɗauki wannan kabbara malamai suka ce a sallar manzon Allah ne ya zama toli ba amma abubakar tab yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahu ya dawo ba sannan sauran al'umma suna cikin sahu sai da mai wani aka ce abubakar ya zo cikin sahu kamar muryar shi kanta ba zai jiyo ba wannan yasa aka ba da dama sai dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da idan ya yi wannan tabbara zai daga sannan kuma sauran mutane sai su yi wannan tabbara wannan a halin rashin lafiya amma mu kuma sai muka mai da shi liman da'ima wani lokacin sai ka ji har abin mamaki liman ya kula da murya za ka ji ta liman tar amma da dadin saboda hili aka bude masallacin da iya su wata amma yana nan ba zai saka ba da za a kai mata shi ma in dai liman da saurayinsa da kuzari sai fitar da masallaci kai kuma za ka can ƙasa da ta liman ya kamata a ce ka huta ka yi ritaya ko ko dan ba da maganar da ko sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da mun samu ana tabbara harama ana daga murya a tabbara harama idan liman na da larura babu laifi wani ya daga muryar liman dan ta ce ga sauran masallata ko idan masallaci ya yi faɗi ya yi girman da yadda yake liman bai isa muryar ta ce ba to babu laifi a ran waɗansu sai su isar da tabbaran liman a daidai wannan lokaci wa kana yaqulu ya kasance yana cewa idan qala al-iman Allahu akbar fa qulu Allahu akbar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mamu idan liman yace Allahu akbar to kuma ku ce Allahu akbar yanzu an fara shiga ka'idar sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka gani ina sallah haka idan liman yace Allahu akbar kowa a masallaci ana da buƙatar ya ce Allahu akbar sai dai idan liman ya sharare murya ya yi wannan babu laifi ma mutum kuma su sauke murya su ƙasa ƙasa su yi ta su in liman ya fara da ƙarfi Allahu akbar wanda yake cikin kawar da ke Allahu akbar shi ke nan bukata ta biya wani lokaci za ka ji mutane masu ta kalli shi kamar fasa magana ƙasa ƙasa ake da bukata to dama dai abin da ake da bukata dai ka yi kabbarar ka fito amma kada zama to za ka damu wanda yake damanka ko za ka damu wanda yake hagunka. Allah ya samu dace sai rafa uliyadai daga hannu yanzu mun samu daga cikin rukunin sallah mun samu abubuwa guda nawa ke na mun samu guda biyu ko mun samu niyya mun samu mai tabbarar hawa yanzu mun shigo rafa uliyadai daga hannaye a sallah وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله إمام البخاري لأبو داود ابن خزيمة رواه حديث suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannayen shi da kabbarar harama idan ya kabbarar harama Allahu akbar yana daga hannayen shi sai ce taratan ma'a takbir wani lokacin da kabbarar da daga hannu suna zuwa a tare wa taratan wani jikon ba da takbir sai ya yi kabbara wa taratan wani lokacin qablahu kafin ya yi kabbara ne ke daga hannun shi da haka duk inda kai kabbara harama ka daga hannu biyar da kai kai kai ne shi ne gurin da ba a kuskure a sallah biyar da kai ne ne ko Allahu akbar daidai ne a ga yadda na yi kabbara sannan na daga hannaye na ko Allahu akbar yanzu ina kabbara ina daga hannaye na daidai ne ko kuma yanzu na gama ta da ikama an gama ta da ikama an yi ko gaskiya ne haka Allahu akbar sai da na yi kabbarar na sauke hannuna sannan na ce ne sannan na ce Allahu akbar shi wannan duka ya inganta a sunnar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka daga hannu a lokacin da kake kabbarar harama ko ka daga hannu a lokacin da a bayan kai kabbarar harama ko ka daga hannu kafin ka yi kabbarar harama duk wanda ka yi daidai ne. To kuma wannan hadisi shi ne yake raddi ga wanda suke furta niyya a cikin sallah. Ko? Mun samu niyya kafin me? Kafin faɗin kabbarar harama kafin daga hannu a cikin sallah. Saboda babu yadda za a yi ka yi alwala ka taho masallaci har ka tsaya a sahu a kada ikama ba ka kame ka zo yi ba. ba zai yi ba shi yasa dole sai niyya ta zo kafin mai kafin a samu kabbara kaba in sai an samu kabbara kaba sannan za a samu niyya ina ga kamar akwai matsala tunda ita kabbara harama wajibi ce a sallah to yanzu sai da kai ta sannan kuma ka tuno me za ka da ka yi tunanin ce ne za su sai da kai kabbara harama Allahu akbar kace bara mai da ta sallah ai da matsala ko ko kuma Allahu akbar ba maki wanda ya karatu ya burge ka sai ka tuna ka bara ma bara ko ya sallah ta yi ba za ta yi ba dole a samu niyya sannan kabbarar harama sannan daga hannu tare da kabbarar harama wasu malaman kuma suka ce ukun so ake su zo lokaci daya aƙalla zuciyarka tana kudurta maka sallah zafi bakinka yana faɗin Allahu akbar kana ɗaga hannayenka aikin ku lokaci da zuciya tana yi baki yana yi gabai suna yi Allahu akbar da faɗa a zuci da furtawa a baki da aikatawa a gabai duka lokaci da ake yi almuhim a wajen ɗaga hannu na tabbarar harama duk yadda mutum ya yi a sallah insha Allah ta'ala daidai ne Allah ya samu dace to ina ake kai hannayen an ɗaga su na koya ake daga yadda na ga dama haka zan daga sai ce kana yarfa'uhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannayen nashi guda biyu mamdudatul asabi ɗan yatsun suna meke suna kallon sama kamar da muke da shi a cikin hoto ko mamdudatul asabi ɗan yatsun suna meke la yufarridu bainahuma manzo Allah baya buɗe ya zo hannun shi haka wani zai sanar za ga kawai kamar dabbowa yake so yi to ba a buɗe an ya zo haka so ake yan yatsun ka ya zama so suna hana haka mamdudan da asabi suna da ke tsar suna kallon sama kada ya zama to an yi haka ko kada ya zama to an juya ta haka sun yi kamar jirgi bai tashi sama aka ake so yan yatsun mutum su buɗe mamdudan da asabi yan yatsun suna buɗe la yufarriju bainahuma manzon Allah baya buɗe tsakanin ɗan yatsun shi wala ya huma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya matse su gyam su ɗan yatsun ba a so gyam ya zama to haka sun masu da juna haka a ɗan samu ɗan kaɗan haka sun san mura ko ya yake kuma sannan kar a jirke shi haka kamar a jirga ta za a sallah Allahu akbar wa sallallahu tare ba a yi ta dole ɗan yatsun ya zama to suna buɗe kar a ware ɗan yatsun kuma kar a manne su digim haka in ka manne su digim kamar ba zai ba da bukatar ba a samu to an samu da ƴan kofa kowa take da iska za ta shiga amma dai kar a zama su a buɗe kar kuma su matse kyakkyan haka ake so a wajen tabbarar harama wajen ɗaga hannaye kai a sallah waɗannan tabbarar harama ne da na sauran kabarbari haka ake ɗaga hannu a cikin sallah da haka kenan mun samu tsarin yadda ake ɗaga hannu ‘yan yatsun ya zamanto suna leƙe sun da sama ba a buɗe tsakaninsu a baza sannan ba a dunkule su kuma ba a matse su haka da ƙarfi sai da wani lokaci ne kaji kamar ka sa fesha za ka matsa su ba a buƙatar wannan a cikin sallah wa kana yadda ado kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanya hannayen nashi har zuwa manki baiki su yi daidai da kafaɗin shi wa rubama kana yarfa'uhuma ko kuma dai yana daga su hatta yuhadihi ma har sai ya daidaita da wannan in ya sanna shi furu a udunaihi saitin gaffan kulluwan shi da aka kafara harama da dai mutum muna da akwai wannan gari ya daga hannunsa wajen kafara harama ko daidai ina sa an yazo shi ne na ka faɗa shi ko kunnen shi kun ne da gaba da ko? na koya aka samu ɗan yatsa ya je sashin kunnenka to ana ƙaddara cewa hannu ya je daidai da kafaɗa ne ya je daidai da ina ne da kunnuwanka Allahu akbar to ko ya an kada ko hannun ka ya ga wani tunkunan ka an samu hazwan uzunai ya zo daidai da kunnuwan ka in ba daga su bane sosai Allahu akbar yanzu ka da kaga ko ka daidai ka fada ta to wannan ma ai kai a cikin sallah yayi Allahu akbar hazwal minkibai ko Allahu akbar hazwal uzunai duk yadda mutum yayi a sallah yayi daidai dan haka abin da zamu kiyaye a tafarar harama lalle a faɗi tabbarar harama ta fito da ƙarfi haka ake da bukata idan liman ne ya ciyar da wanda suke masallacin shi idan yana da rashin lafiya ko wata larura ko mura ta same shi babu laifi wani sai ya ɗaga dan yadda zai wadatar da wanda suke su masallaci in an ɗaga hannun ko a ɗaga tare da tabbara ko a ɗaga bayan an yi tabbara ko kuma sai an ɗaga su sannan a yi tabbara ɗin a nete ɗan yatsun su kalli sama kar a baza su sosai kamar za a yi dakuwa ko kuma kar a cinke su kamar za a yi dambe sannan a ɗaga su su yi daidai da kafaɗa ko su yi daidai da kunnuwa duk yadda mutum ya ɗaga su insha Allah mu ta'ala ya yi daidai abin da muka faɗa ya zama to daidai ubangiji Allah ma ɗaukacin sarki amfani da shi wanda ya kasance a bai kuskure Allah muna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين Thank you.